الحمد لله العزيز الحكيم القوي المتين يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون نحمده فهو المحمود في الأرض وفي السماء المذكور في كل الأزمان والأحوال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له في خلقه شؤون يقضيها وله في عباده أقدار يمضيها وله في شرائعه أحكام يفرضها ويبينها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشر المؤمن بأن أمره كله يقول إلى خير إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فلا يفزع مؤمن من بلاء أحاط به ولا يبصر بنعمة تجددت له وهو متقلب بين الصبر والشكر ونائل بذلك عظيم الأجر صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وتوكلوا عليه فمن توكل عليه كفاه ولوذوا به فلا حمى إلا حماه وثقوا بوعده فإنه لا يخلف الميعاد وأنبوا إليه فإنكم في حاجة إليه وعلقوا به قلوبكم فلا حول للعبد ولا قوة إلا به ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا عباد الله ما أحوج أمة الإسلام في هذا الزمن الذي تكاثرت فيه الشرور وتعددت فيه المصائب والمحن وتكالبت فيه الأعداء كيدا ومكرا بالإسلام وأهله ما أحوجنا في هذا الزمن إلى يقظة إيمانية نبصر بها مواطن الخلل والتقصير وننظر خلالها إلى كيد الكفار ومكرهم الكبار ومؤامراتهم وتخطيطاتهم وتدبيراتهم وغاراتهم للقضاء على الإسلام وأهله يريدون ليطفئوا نور الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وتنوعت أساليبهم في ذلك بغارات شنيعة شديدة متنوعة بغية القضاء على الإسلام والإجهاز على المسلمين غارات مسلحة وغزو فكري وحروب أخلاقية وغزو عاطفي منوع فإذا تعملنا عباد الله إلى الغزو الفكري فإنه أشد عنك فهي حروب شرسة أشعلها الكفار بغية خلخلة عقول المسلمين والعبث في أفكارهم لتتنحى من قلوب أهل الإسلام عقيدة عقيدة راسخة وإيمانا قويا بالله تبارك وتعالى وبما أمره جل وعلا بالإيمان به وأما الغزو من جانب الأخلاق فما أشنعه وما أفضعه وما أكثر عبث الكفار الآن بأخلاقيات كثير من المسلمين في محاولات شنيعة للإحاطة بالأخلاق الإسلامية والآداب المرعية لجعل الشباب والناشئة يعيشون في مرتع الشهوات البهيمية دون نظر إلى دين أو قيم أو مبادئ أو أخلاق وإذا تعملنا عباد الله في غزو الكفار المسلح فإننا نرى, فإننا نرى ذلك شاهد عيان بين وقت وآخر تشعل حروب شرسة وكلما طفئت الحرب في مكان أشئلت في مكان آخر للقضاء على قوة الإسلام وأبناء المسلمين وللقضاء على مقوماتهم ومقدراتهم وممتلكاتهم ليكون عاهد الإسلام في ضعف ووهن وقدة وقلة عدد وعدة وفي مطلع هذا الأسبوع تناقلت وسائل الإعلام المحلية والدولية موقف حكومة أمريكا من بلدنا العزيز وأن الرئيس دونالد ترامب قد سنف هذا البلد العزيز ضمن قائمة الدول تحت المراقبة الشديدة وقد كتب ذلك في صفحته وتبريرا لذلك زعم أن هنالك إبادة جماعية ضد النصارى في نيجيريا ثم انطلق يهدد ويتوعد ويأمر وزارة الدفاع أن تستعد لش- لشن الحرب ضدنا وليس ببدع فقد غزت دولته عددا من بلاد المسلمين بحجج واهية وأوهام وخيالات أوهى من بيت العنكبوت كلامها المأسول يريد الإصلاح فحقيقة أمرهم الفساد على حد قول الله تعالى حاشيا عن بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون عباد الله إن النصر من الله عجل وعلا وهو عز وجل إنما ينصر من ينصره ولذلك فلا بد في هذا المقام العظيم من عودة صادقة إلى الله جل وعلا يكون فيها تحقيق العبودية لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة للإخلاص إخلاص العمل لله عز وجل وصدق العزيمة في تحقيق شرعه والإنابة إليه عبودا عن الآثام والذنوب التي هي أساس في الردى والهلاك فإن الذنب قد يسقط عن الإنسان ويكون من أعظم أسباب الهزيمة ولنا عبرة وعظة في قول الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا amma ba da ku bayan Allah yau muna juma'a sha biyar ga watan jima'ar al'akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta ce hudu ban mutu yau shi ne shin ko amerika za ta kawo hari najeriya ya ku yin wa musulmi mun waye gari kwatsam a wannan sati da babban labari wanda ba shi da daɗi shugaban ƙasar amurka donald trump ya rubuta a shafe sai na cewa a najeriya ana yi wa kiristoci kisan kiyashi kuma musulmi masu tsaurin ra'ayi ne suke aiwatar da shi bisa ga haka ya sanya najeriya cikin ƙungiyoyin da ake kira cpc wato ƙasashen da za a tsananta sama ido sannan ya barazanar zai yanke duk wani taimako da yake kawo ma Najeriya wanda talaka dai ba su san da shi ba amma masu mulki sun sani Najeriya da ya kira wulaƙantatta disgrace kuma yace ya yi umarni ga ma'aikatan yaƙi ta ƙasarsa da zama cikin shiri da yiwuwa kai hari saboda a fatattake 'yan ta'adda masu kashe kiristoci a cewarsa duk wanda ya ji wannan magana ya san cewa magana ce mai tada hankali domin duk wanda ke bin tarihi na kusa ba na nesa ba ya san ita waccan ƙasar da muke magana babu inda ta shiga da sunan gyara ta fito ba ta tafka ɓannar da za a yi ɗaruruwan shekaru ba gyara ba su rayuka inda ba na 'yan ƙasarsu ba su rayuka na kowa ba su da ƙima ko ta alfarmar da za a kiyaye ina labarin iraki ina na afghanistan ina na syria da duk sauran wuraren da suka shiga da sunan za su yi gyara amma abin da allah ya faɗi ne ke tabbata innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alu bilqis lokacin da aka bata labarin sayyidina sulaiman alaihi salatu wassalam zai kawo hari zai yi kai farmaki kasarta sai take cewa haƙiƙa su sarakuna manya irin waɗannan masu ji da kansu duk garin da su shiga wargaza shi suke sannan su mai da mai daraja ya koma kaskantacce sai Allah ya rufe ayar yace wa kazalika yaf'alun haka fa suke wannan shine abin da America suke ku fara da maganar dalilin da suka kawo Christian genocide wai ana kisan kiyashi mass killing na kiristoci a Najeriya Najeriya nan fa ita ce wadda duk ilahirin jagororin tsaro kiristoci ne. Kai shi mai gidan eh musulmi ne, amma in ya gama yawo ya dawo da daddare gurin da zai koma gurin kirista zai koma matarsa kirista ce. Za ka ce a wannan ƙasa ana kisan kiyashi mu kiristoci a idanun gwamnati, wannan magana ta ci kama da maganan makamai Iraki. magana ce da ba ita ake nufi ba yaushe ne shugaba Trump ya fara damuwa da addinin Kirista wanda in ka tambayi AI ka ce menene matsayin addinin Trump zai gaya maka cewa bai damu da zuwa ko coci ba sai in zai ɗauki hoto ko zai lili ƙuri'a to yaushe fara kishin addinin Kirista yaushe Amerika ta fara damuwa da Kiristanci bayan dubban kiristoci ake kashewa gaza da gudun bayan da gudun mota da gudun bayanta a kudancin sudan an kashe kiristoci bila adadin kuma ana nan ana yi amma ba ta ce komi ba abin da yake faruwa yanzu haka a congo wanda ya faru a rwanda central africa duk kiristoci ne ake kashewa amma america ba ta faɗa hannu kai ka koma can cikin ƙasar ita kanta shekarar bara 2024 abinda bincike ya nuna an kai hari macoci 427 a shekara guda a Amerika. To ina ne yake yaƙi da kiristanci kenan? To labudda akwai wani ƙuduri da gwamnatin Amurka take da shi wanda tana so ta laɓa ga sabara ta harbi barewa. Wannan ƙudurin kuma ga shugaba Trump ba sabo ba ne. A wancan karon da ya mulki ya cikar da mu a cikin wannan jerin. sai dai cikin rahamar Allah ana yin haka kuma zaɓe ya zo Allah ya kare shi da jabidin ya zo sai ce wannan zalunci ne ya cire don haka manazarta suna da fassarori daban-daban ga wannan yunkurin na Amerika da ta menene manufarsa akwai masu ganin cewa magana ce ta muslim muslim ticket da aka yi a Najeriya wanda suke ganin ya dame su munan musulmi muna ta ganin gwamnati eh shugaba da mataimaki musulmi ne amma ba musulunci ake taimako ba shugaba da mataimaki musulmi ne amma mafiyan mukamai ba na musulmi ba ne shugaba da mataimaki musulmi ne amma ba musulmi ke cin moriyar gwamnati yadda ya kamata ba amma su suna cin abin ya dame su to idan wannan ita ce manufar a nan gaba kenan za su yi kokari da su tilasta a zo da wato wasu tsare-tsare wanda akalla ce duk jihar da take aiwatar da dokar shari'a ta soke ta sannan duk dokar da ta kunshi hana zagin manzon Allah ta yin halitta sallallahu alaihi wasallam a soke wannan dokar a ce kowa ya zagin sai da dama sannan a ba kiristoci dama duk inda suke so su yi coci ko da babu masu bautar kiristanci a wurin a ba su dama su don su da yan gatan America sannan duk abin da kiristoci suka ce ba su gamsu da shi ba ko bai masu daɗi ba to mu bar shi misali bankunan musulunci mu sauke waɗanda an gare mu mu daina duk wani halal investment satin da yake ba an so a yi wani taro na halal investment ba suka ɗaga hannu ba za a yi ba kasuwanci ne ba wace dole sai kayi mu wa yan ƙasa ba ne to america tana son duk abin da bai yi kirista daɗi ba a bar shi idan ma sa hijabi da matan mu ke yi musamman ɗalibai da ma'aikata in dai bai musu daɗi ba to duk dai a bari sannan duk wanda yake son wata baɗala ko alfasha kamar sai da giya ko ma igo da alfasha wal iyazu billah duk wanda abin da ke fusa ta Allah to in dai bai musu daɗi yan gata ne a ba da dama a yi kowace jiha babu babu babu babu doka to wasu na ganin wannan ita ce manufar Amerika da wannan wasu kuma na ganin cewa a'a hukuma ce take so ta yi Najeriya saboda can baya sun nemi mu karɓi fursunoni ‘yan wato wayanda aka kama masu manyan laifuka ‘yan Mexico da ‘yan Cuba da Venezuela, to a shigo da su Najeriya mu aje masu su gwamnatin Najeriya ta ce a'a we are a sovereign nation ƙasa muke mai cin gashin kanta ba wanda zai ce samu mu kamar ta da wata ƙasa to sai suna ganin wannan shine abin da fusata Amerika wasu kuma sai suna ce a'a kun san an koro Faransa an koro Amerika daga Niger Amerika tana da African Bay a agadar tana da shi a Yamai to yanzu tana son ce wana Najeriya za ka bari ce wata barazana ce wani kukan kura a cikin mu mu ba ta dama ta zo ta bude wasu kuma na ganin su a'a duk wannan dai ukuba ce akan matsayin da muka ɗauka game da ƴan uwanmu na Falasɗin akan ta'addancin da Isra'ila ke musu na kisan ƙare dangi to shine suka rama suka ce mu kuma nan muna da Kirista kisan ƙare dangi wasu masu nazari kuma ganin suke ce a a ƙoƙarin gwamnatin Najeriya na shiga ƙasashen BRICS. Da himman mutu haɗa ƙarfi da wasu ƙasashe wanda Amerika ke kallo a matsayin abokan hamayyarsu musamman China da Faransa. Da suna ganin wannan alaƙar da ke tsakanin mu yanzu suna ganin Amerika na ganin ci baya ne gare ta da haka take so ta kawo mana wannan farmaki. Wasu kuma ganin suke a'a wayon a ci ne wato suna so su hargitsa mu ne yanzu ba sun ce kiristoci ake kashewa ba wasu kiristocin ai sun tashi sun ce eh haka ne mu musulmi muna tashi muna faɗin ba gaskiya ba ne to idan rikici ya ruru tsakanin mu kaga su kuma a cikin wannan sai su zo su zama sasantawa sai su yaye muna arziki su kwashe mai su kwashe gold su kwashe lithium da duk wani alheri da albarka wanda Allah ya kai ya ajiye cikin wasu ma suna da ra'ayin cewa a'a duk wannan abin da Amerika ke yi jin haushi ne na matatar dangote wadda duk a wannan kan a samu ni ci gaba Najeriya wanda ake gani ya kai ta ba saboda ta dakile kasuwanci da badakala iri-iri wadda ake da sunan kai ne kasashen waje a tashi abinda suka saba a can baya ku fitar da mai daga ƙasanmu ku ta kuɗi da jiragensu su ɗauka su kai wajensu idan suka take su dawo su sai don mana filin kiwo to yanzu an kafa matakan dangote wadda ke tace gangan mai dubu ɗari shida da hamsin kullum tana son ta ƙara ta kai miliyan guda wanda zai mai da ita ita ce ta farko a duniya kaga a nan banda hasarar kuɗin dako da za su yi akwai magana daina sai da man kuma tataccen mai da dola tunda cikin gida za su yi da su yin haka gare su shi ma ci baya ne kuma shi dai suke kowane irin yaƙi su yi akan a tabbatar da dala tana nan da ikon ta a duniya duk shi arziki da tattalin arzikinsu sannan idan wannan maganar matakan matsango ta tabbata ko ke ta ci gaba da tabbata kiya za su yi da jiragensu na ruwa wanda suka saba dafo safi da mareci kullum suna ɗiba duk safiya ta Allah suna cin ƙasar waje za a je a faka su na gefe guda kun wannan ci bayani a gare su ma'ana dai akwai dalilai da yawa da ba za mu yi mamaki ba idan amerika ta ce tana jin haushin najeriya ko kuma ta makala mana wani abu wanda suke so da shi ta amfani da mutuka mana farmaki to ko menene manufar su dai shugaba donald trump ya ba da umarni ma'aikatarsa ta yaƙi ta yi shiri kuma sun yi shiri nan take babu ɓata lokaci har sun haɗa fayil guda uku sun kai masa don ya zaɓi guda wanda jaridar new york times take cewa cikinsu babu babu wanda bai da hatsari abin ban mamaki shine duka waɗannan fatakan guda uku da ma'aikatar ta kai masa gaba ɗaya ne sun mai da hadafinsu arewa arewacin najeriya to ina in ta'addan ipop masu kashe kiristoci 'yan uwansu a kudu waɗanda suka hana ma al'umma sakat wanda suke iko irin da gwamnati su ce a hita ran aiki kaza ran aiki ranar kaza kada hita suna ɗauke da jimainan al'umma bisa wayarsu su ina suke ina sauran yan ta'addan kudancin Najeriya amma gaba ɗaya cikin fulan ɗin da aka yi Trump babu maganar kudu sai dai arewa mutuna ba da daɗewa ba wani ɗan majalisar Amerika Scott Perry wanda ke wakiltar Pennsylvania yake cewa ƙasar Amurka ita ke ɗaukan nauyin ayyukan Boko Haram. Wannan magana ya yi ta a gaban wani kwamiti na majalisa wanda magana ta fita Allah ɗaya da murya shi kuma duniya ta ji ta duk ya kama da mutum a ce ba Amerika ce ta hana mana makaman da za mu yaƙi boko haram ba duk da drones da aka saida mana sai da aka sa mana sharaɗin ba za mu yaƙe su da su ba to idan dai su ne suka dasa mana boko haram su ke ɗauke da nauyinsu to kuma sun ji ana kashin kiristoci a arewa za su zo su mai da martani to za su kashe kenan jama'a mu tambaye kan mu kuma tsakani da Allah tsakanin musulmi da kirista wake kashe wani a Najeriya duk a tarihin Najeriya waye kashe mana shugabannin farko Abubakar Tafawa Balewa sa Ahmadu Bello Sardauna Murtala Muhammad waye kashe su kafin mu yi magana kisa mun yi mulki sun yi mulki wane ne ya fi sassauci da kiyaye darajar 'yan ƙasa a cikin mu da su sa abubakar tafawa balewa lokacin da ya yi mulki a najeriya shi ne ya shigar da najeriya world council of churches majalisar coci-coci ta duniya a shekarar 1962 amma a 1986 da, da, da ibb ya shigar da Najeriya ce OIC kungiyar tarayyar kasashen musulmi na duniya babu irin tarzomar da kan ba ta yi ba a Lagos da Enugu da Port Harcourt. Don me za a shigar da Najeriya cikin kasashen musulmi alhalin wurin jisar cikin kasashen toci. Kenan suke da haƙƙin muwa mu da shi? Wani sabon Obasanjo lokacin da yake mulki na farko 1979 shi ya hana Sheikh Ahmad Dina shigowa Najeriya. amma a 1982 shekara uku bayan haka shagari shi ya karɓi bakuncin fafaro da jumfon da biyu a zamanin abacha kuma aka sake karɓar bakuncinsa har aka ba shi katafiyarin fili a express cin kubo inda ya babbar cibiya da soci mu koma ga tambayar mu wa yake kashe wani ko wa yake da kudurin kashe wani musulmi da kirista a najeriya a shekara ta 2013 an kama wani jirgi makare da makamai da daloli a wajen Najeriya zai zo Najeriya. Jirgin nawa ne ne, kowa ya sani. Shugaban ƙungiyar kiristocin Najeriya shi ke wannan jirgin. Waɗannan makamai in an shigo da su dabbobi za a kashe, kiristoci za a kashe. kowa ya sani bayyanannen abu ne cewa a nan Najeriya Boko Haram tana da hulɗa mai ƙarfi da kan ƙungiyar kiristocin Najeriya. Masu bincike duk sun tabbatar da ko a rubuce ke ta Muhammad Yusuf da ya ɗago Boko Haram yana da hulɗa da manya-manyan jagororin kan na Najeriya. Kuma a fili su ne suke taɓa belinsa idan aka kama shi. kafin abin ya kai inda sai a kashe. Bincike ya tabbatar da mai tatsi ne yana da hulɗa da kan, kuma tana taimakonsa. Bincike ya tabbatar da ‘yan neman fitina da son aware da tada hankali da tada zaune tsaye kaltume a lumbe ita ma tana da hulɗa da kan. Bincike ya tabbatar da masussuka da fitinar da yake so ya kawo ta warka da Najeriya da al'ummar musulmin Najeriya da kawo fitina da zubar da jini shi ma yana da hulɗa shi ma aikin da ya kan yanzu wannan lamari da Amerika ta dogara gare shi na cewa akwai Christian genocide a Najeriya waye je ya kai wannan sakon gare su tun ba yau ba an bincike akwai jaridar da yau ma na karanta ta ta fito da makalar da shugaban INEC na yanzu, Professor Ojo Abufitan, ya rubuta takinta shi ne Genocide in Nigeria, the implications for the international community tun shekarar 2020, shekarar biyar da suka wuce. Genocide in Nigeria. A cikinta, na karanta bukalar gaba ɗayanta, a cikinta abin da yake magana shi ne kiristoci suna gamuwa da kisan kiyashi a cikin Najeriya da other minorities to wa yake kashe su. A cikin shekarar mai sha biyu ga watan Mari Bishop Wilfred Kifa Anabe ɗan Benue shi ne ya rubuta wata sabon mukala ya je gabatar da ita ga Congress na America. Tana nan rubutu kuma tana nan da YouTube da yawan kuma sun kalle ta. Inda ya shirka karya iri-iri yana cewa gwamnati ta sa ido ana yi ma Kiristoci a Najeriya kisan ƙare dangi. kenan membobin kan sun daɗe suna wannan kafin daga bisani a wani ɗan majalisar dattawan amurka really mo ya gabatar da wannan a matsayin motion a majalisa don a ɗauki mataki daga baya sanata ted cruz wanda shi aka fi sani yanzu da maganar shi ma ya gabatar da nashi yanzu da wannan magana ta fito daga Amerika ta shugaban ƙasar Amerika yana so ya zo ya kawo hari Najeriya. Me kan suka yi? Kun ji sun yi Allah waje da wanda suka kai wannan rahoton? To ni a wuri na su suka sashi. Na ji fira da wasu daga cikin shugabannin su a BBC. Abin takaici wato kame kame ne kawai. Daga baya suka fitar da wani bayani wacce wannan abin da shugaban Amurka ya yi wato babbar dama ce ga gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye ta tafi ina. Mai rai ke tashi ko wanda aka kashe, wanda kuka ce a zo a kashe su, su tashi tsaye su ta yi ina. Za ka gaskiyar magana ni a kan fahimta, fitinunmin da suke faruwa a ƙasar nan ni dai na yi amanna da hannun kan a cikinsu. Idan ko sun ce ba haka ba ne, to gwamnati ta yi bincike. amma ba wani kisan kyashin da yake da kiristoci a Najeriya. Za ka duk wanda ya tashi da cewa ana kashe musulmi ana kashe kirista har musulmin da ake kashe su suka sa kashe aikin su ne. Saboda haka ina ganin wajibi ne gwamnatin Najeriya ta sa a yi binciken lamarin nan bincike na gaskiya a fitar da figar a fitar da alƙaluma a yi bayani. Da yawa suna cewa to me muka yi mu da suka yi wannan. yanzu na saurari firar da shugaba balalo ya yi da TRT Afirka. Kuma ya yi bayanin yadda sarkin musulmi ya tada tawaga aka je har White House ya ce shi yana cikinsu suka je suka yi bayani tun wajen shekara takwas da suka wuce. Ya koma faɗin wani zuwa da suke kuma Amurka don isar da irin wannan saƙon cewa fa ƙarya ne fa cewa wai ana da kiristoci kisan kiyashi kisa a Najeriya iri-iri ne zai yi maganarsa. ni malam shaida ne domin sakatare of state na amurka shekara kamar hudu biyar baya da suka wuce ya zo ne su kutumin alfarma sarki musu ya damu da shi muka tattauna wannan matsala ta kashe kashe a najeriya kuma yi masa bayani bai kai shekara ɗaya ba yanzu kuma jakadan amurka yanzu sakkwato kuma mai alfarma sarki musulmi ya koma haɗa mutum muka zauna da shi a ɗangare guest in muka ƙare masa bayani dangane da kashe kashen da ake a najeriya To wannan abin ma da ya faru, malamai da su yi ƙasa a gwiwa ba. Tun da fara maganan shi wannan cruise, mun zauna da ‘yan majalisu daban-daban namu, su ma kuma sun jawo masu hankali daga cikin na kudu, na arewa wanda ba musulmi wanda sun san wannan al'amarin fitina ce za a ja mana mu duka, ko sai alƙawarin za su ɗauki mataki, to amma dai ga abin da ya kasance. to yanzu me ya kamata a yi ni dai kamar yadda nace ina ga ya kamata gwamnatin Najeriya ta kafa judicial panel of inquiry a kafa wato kwamiti ne ƙarfi wanda za a ba shi haƙƙin cikakken bincike da zartarwa wanda zai karɓi bayanai daga kowane ɓangare na Najeriya domin a san menene yake faruwa. a yi amfani da alƙaluma na gaskiya a faɗa ma duniya ita ma amerika a faɗa mata rikicin najeriya gaskiyar magana iri-iri lallai akwai rikicin addini wanda ke tsakanin mu musulmi da kiristoci ya daɗe an yi a zangon katab an yi a tafawa ɓalewa an yi a jos an yi a wurare daban-daban amma ko a haka in dai za a faɗi tsakani da allah an san mu musulmi mun fi sassauci mun fi kai zuciya nesa. Har yau duk Najeriya babu inda al'ummar kiristoci take wanda mun ka kore su gaba ɗaya babu amma ka binciki bauchi ta fawa kwalewa ina musulmi suke yau sannan babu ko ana tsakiyar rikici babu kisan rashin imani irin wanda mutanen fulato ke tarewa a hanya kawai duk wanda ya zo a kashe babu wani ko wacce hanya ta kaduna zuwa abuja kafin yan rufa ya taka musu birki babu kisan wato dabbanci irin wanda aka yi ma musulmi ranar idi a jos a kashe a ala a gasa tare ne a yanka nama a ci kawai inda musulmi suna yin haka a najeriya kai binciken da ma wani mai bincike akan harkokin ta'addanci bula mabarista bula mabukar ke yi ya tabbatar da cewa adadin musulmin da an kashe nesa ba kusa ba ya wuce wanda aka kashe kiristoci a duk kiristoci da aka a Najeriya da za a ta ana ana kisan kiyashi ga kiristoci to ba da rikicin addini akwai yan bindiga iri iri misali akwai yan fashi akwai bandit masu zuwa suna ƙone garuruwa akwai kidnappers masu kama mutane su kuɗin fansa tsakaninku da Allah waɗannan kiristoci suke targetin. In Najeriya suke targetin. Sana akwai rikicin ƙabilanci, wannan tabbas akwai shi a wurare da yawa, kuma dalilai da suka haifar da shi, ciki har da barin ƙabilu da yawa cikin tsabar jahilci. Tare da haka suna gamuwa da zalunci da ta'addanci. kenan akwai dalilai da yawa ba wanda sana akwai rikicin manoma da makiyaya wanda wannan da dadin tarihi to kenan abin da gwamnati za ta magance shi ba abu guda bane abubuwa ne daban-daban kamata ya yi in tsakani da Allah yake so a magance matsalar nan a tsaya a nazarce ta kowane nau'i na ta'addanci a ɗaukan masa yadda za a magance shi amma ba wai kawai je a gayyato mun Amerika ta zo ta yi kisan mai uwa da wabi kan mai uwa da wabi ta kashe wanda ta ga dama ta kone inda ta ga dama ta lalata mana ƙasa ta hargitsa mu sannan daga baya a laɓa mu a fashe mana arziki to Allah shine mai cikakken iko shugaba Trump yana wannan barazana yana korari akan musulunci da musulmi a cikin waɗannan kwanukan kuma sai ga musulunci yana yaƙar ƙasarsa sai ga babban birninsa garin da ta kowane girma a ƙasar Amurka shine New York sai ga musulmi ya ce meyo ya zama mai garin mai shugaban wannan gari a shekaran jiya a jiya baji ne ita ma wata bayar Allah gazala hashimi ita ma ta ci mataimakiyar gwamna kaga yana magana musulunci ya yaƙi musulunci a waje ga musulunci da suke na sai na ƙasa wallahu mutimmun nurahu wallahu mutimmun nurihi walau kare hal mushriku walau kana mushriku walau kana kafiru walau kada alkasa ya ku uwa musulmi babban wajibinmu a matsayinmu na al'umma shine a irin wannan yanayi mu koma ga Allah la haula wala quwwata illa billah ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai na Allah mu koma ga Allah kuma Allah ya daɗe da faɗa mana ana makircin nan kuma ya faɗa mana yana maganin masu makirci wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin ya ja wani sa duk dabarar da suka kulla yana da dabarar da ke warware ta innahu yakiduna kaidan wa akidu kaidan to musulunci wannan gwagwarmaya ta kulla masa sharri ko kulla masa makirci ba ta ba ce wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyankuru fiha liyankuru fiha Allah ce wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashkurun da haka zaka ga annabawa duk an sha kulla musu makirci kuma da zarar an gaba iya babu hujja to sai ai maganar kisa a kisar annabi nuh Allah ya makaru makaran kubara a kisar annabi salih Allah ya makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashurun a kisar annabi hud da kansa yake cewa qala inni ushidu Allah wa shahadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ما من دابة إلا هو آخذ من آسيتها إن ربي على صراط مستقيم هكذا أقول لما النبي إبراهيم ما كنت أكشش قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين النبي موسى عليه الصلاة والسلام an kulla masa makirci abin da ya ce ba fir'aun fa ajibu kaidakum thumma atu saffan wa qad aflaha al-yawma man ista'la sai Allah ce wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab annabi isa alaihi salatu wassalam a labarin sa Allah ce wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin iz qala Allah ya isa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu irin lokacin makircin da ba kulla masa ba yana da rai وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين saboda haka babu da wani abu ille mu koma ga Allah idan muka koma ga Allah muka yi tuba ga zunubanmu muka gwada da ubangiji ba mu iyawa to shi zai iya mana anan da yake cewa wala taku fi daiqin mimma yamkurun kuma yake cewa ma kairul kafirina إلا في ضلال وبك ذلكم وأن الله مهين كيد الكافرين هل ينباب الأبان يدى ما كسن أصاب الفيل ألم يسأل كيدهم في تضليل وبك الشيء واقع من الشيء ما كسن منافقين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون وهكذا لي أبنى لك كرمو أما أن الأمة وقوما قال الله dauki ta wannan abu ne jaraba ce da Allah ya kawo ta lokaci kuma Allah na iya maganin ta idan muna iyawa ko ba mu iyawa to iyawar mu tana karkashin iyawar Allah Allah ka iya mana Allah ka yi mana magani Allah ka kare mu ya Allah duk wanda yake rufin da sharri Allah ka mai da sharrin sa ga kansa ya Allah duk wanda yake son bala'i gare mu Allah ka jefa bala'i gidansa ya Allah duk wanda yake son mu mutu to Allah ka sa ya riga mu zuwa lahira Allah ka tabbatar da addininka Allah ka ɗaukaki addinin musulunci a Najeriya da sauran ƙasashe Allah zaman lahiyar da ya gagara ƙasar nan ka kawo shi Allah fitintinu da suke yawo ka ɗauke su Allah duk wanda yake son ya tada hargitsi ko ya kawo rikici Allah ka sa ya riga hargitsewa Allah ka sa ya riga rikice rikicewa Allah ka ƙarar da shi ka zaunar da al'umma mu lafiya babu shakka al'umma muna jin tsoron abin da za mu gadan mu na bayan mu idan Najeriya ta cigaba da taya yadda sau haka akwai bukatar mai gyara kuma kamar yadda na ce akwai bukatar hukuma ta ɗauki abin da muhimmanci yanzu har yau ni ban ji jawabi na musamman daga shugaban Najeriya ba duk girman wannan matsala duk da yake jiya ya yi mitin da da ministoci ya ɗan yi kome ni ga ganin wannan matsala ce da kamata a tasan mata sai kuma a shata ni ba jami'in diplomasiya ba ne wani zai ci ai wannan harka ta diplomasi diplomasiya tana tana a ƙarƙashin ƙasa mu kuma kuma muna samun kwanciyar hankali in mun ji bayanin shugabannin mu haka ne ko ba haka ba to Allah ka azal shugaba Tinubu ga dabarar da za ta magance mana wannan matsala ya Allah duk abin da zai sa a aukar da mu a yaƙi ko a hitina ko a rikici Allah ka kawar da wannan abin Allah ka amincin da mu Allah ka rufe asirin mu Allah ka samu gama lafiya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وعلى إيه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون